إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke turare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafuka yau dai muna bakwai ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha uku ga wata na hudu shekara dubu biyu da goma sha tara Allah mana jagoranci. yanwa kamar da aka sa insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka guda biyu lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 soixante ko lamba ta move mai lamba 94 32 hamsin arba'in da biyu kenan katrovan katorz tarandu senkan karandu Allah mana mafaka بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
نعم wani ne bayan Allah yana cewa bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku bayan haka iya da tambaya kamar haka kamar ya ce kamar akwai majalisi kamar an zo majalisi ana so a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to ya ce in ka zo ka in ka ce wa yan gurin a yi wa annabi salati sai a ce to ga ahli sunna nan ya zo wai mutum dan ganin haka nan ya yi shi salatin kawai a cikin zuciyar shi
to eh yan uwa ayan da yake ba ci aka yi ba kai umarni wani kuwa annabi salati ba haka ba aka ce ai kurin magana amma annabi salati kai kurin za ka yi salatin ka bai bukata sai ka ce si wannan kai ba amma dai ba ka'ida ba ce ba ka musu ka zaka musu umarni ba ka zaka musu umarni ba kai dai kayan ka tashi iyawa tashin ka ma ba lokacin tashin wani bane ba ana bukata dai awa annabi salati kenan salati kurin za ka yi ko ka bayyana ko ka asirce din da kai dai kai dai ka sauke yauni da yake kanka saboda akwai ruwa cikin sunan abu dawud wata ke bayanin cewa ba inda mutane za su zama a wani majalisi ba su ambaci allah ba ba su ma annabi salati ba sai sun tashi tana warin bangar da gawar jaki mana wannan ko kai azkar ɗaya ne ko kai addu'a ko annabi salati dole shi dai ka a tashi a barin ba ya azkar ba shine ake kiran wannan addu'a mai suna kafaratul majalis kafaratul majalis ai tana cikin addu'o'i wanda ake karshen zama ko ita kai ka sarke na gyara wurin ana cewa da wanda zama a wani wuri ya karanta wannan addu'a zai samu kafara yan kurakure da ya a wannan majalisi shine an kare in za a tashi a yi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik zama data subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan ana so a yi ta ƙarshen zama din da aka yi wani majalisi za a tashi ko da karatu aka ayi ƙoƙarin karanta ta kayan a tashi manzana sallar sami ce irin wani addu'a tana ma mutum kafara kurakure da wani majalisi kuma wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne kuma ana buƙata a yi shi wannan shine abin ba ta ka ba kai umar har zaman to ana cewa kaza kaza a ba mun kun kai ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam
na'am malam wata bayar Allah ce take tambaya cewa wata matsala ce ta samu tsakanin ita da mai gidanta mijinta imana sai ya kaurace mata ma gaba daya yake kwana a wani gida wai tana so a jawo hankalin shi yadda za a yi dawo wannan ai ba aikin malam ba ne wani lokaci iya biya ji mu abin da muke faɗa bayani ke dai abin da ya kana haka in ma ki binciki me ya kika yi a banza ba haka na yi ki binciki lahin da kika mishi ba kayan kaskanci ba ne ba kasa bace mijinki ne ki nemi yahiya kan kuskure da kika mishi in kuma ko rashin gane juna ku binciki me aka me ya kawo haka har ta kai idan abu ya ya kai gaya kun kasa gane juna to Allah subhanahu wataala ya ba mu tsarin cewa wani khiftum shi aka bani ma fa ba'asu haka min aliya ka min aliya wannan an an samu matsala sai a tura ya je a cikin gida cikin mutunci a je a bincika cikin dangi makusanta a je a zaman a bincike mai kama da kokarin gyara wannan shine kuma dan ba musamman menene wannan wazi mai mishi ba san ko kike mai lahin ko kike bukata wazi ko shi kenan bon isanin menene lahin da za a ce a mai wazi akan gasa illa dai haka ya kamata aka samu matsala ta zamantakewa irin wannan da farko cikin gida a gyara ta an ta kasa gyaruwa a gaya ma makusanta su zo su zamana su yi kokarin sulhu tsakanin ma'aurata
na'am malam sai wani yake tambaya cewa a cikin ƙarshen surat tin in an ce alaysa Allah bi ahkamil hakimin wai ce yakan ga aka yi shi ko me ake cewa a wannan wurin
suna cewa bala nahanu ala dalka min shahidi wannan wajen alaysa Allah bi ahkamil hakimin na ake kanta haka nan sai a ce bala wannan ala dalka min shahidi to wannan akwai ruwaya wadda ta kawo hakan illa bangaren isnadi hadisin da ya kawo wannan kalmar bala a ƙarshen sotattin ruwa da bata inganta bala akan hujja da ita amma akwai wanda ta inganta ƙarshen sotar kiyama ƙarshen sotar kiyama a rasar ka biƙatun Allah an yi mota to na akwai subhana kafa bala wannan ya tabbata subhana kafa bala na ƙarshen kiyama sotar kiyama ya tabbata amma na ƙarshen sotattin bai tabbata ba wannan shine kenan mutum a ƙarshen kiyama sai ya karanta subhanaka fabala bayan ya ce alaisa zalika bi qadirin ala yahmil mauta to wannan karshen nan kenan sai ka karanta subhanaka fabala amma karshen tini alaisa la bi hakamin hakimi ko ne ka ci gaba da sauran karatu kenan wani abu tabbata ba an za ka hujjar shi a wannan wuri ina fata dan uwa kenan ya gane bangare matsaya akwai su abu da yawa za ka babu akwai a rubuce abinda ake magana inganci ne na ruwa za ka hujja a shi ne babu
na'am to sai wani shi kuma yake tambaya cewa wai shi tabji yana da asali a musulunci
mun ka ce asali abinda manzo Allah sam yayi shine asali shi kuma babu ruwaya wanda ta zo daga manzo Allah da manzo Allah ya tabbata manzo Allah yana yin tabji babu ba mu kamata ruwa da mai sunan ruwa hadisi ba kwashe kwashe mutum kwaso ko gwajin ce kaza ne a cikin mutum sun san ba san hadisi ba ko ga Allah ta malama wani ya ce ai Allah ta malama wani ya ce kaza hadisi daga manzon Allah babu abinda aka samu asara na wasu aka dangana ma'amsa abu huraira shi ne akwai littafi na bakar bin abu zai da dai mai suna asuba kan da abin da alaka da tamzi ya kawo hadisai duka ya tabbatar da rashin ingancin ruwayoyi hata da aka dangana masu habbai cewa sun yi abin da yake aka samu ma na wanda ake dangana ma tamzi bane ba tsakuwa da suke da sai da ita shi kashe ruwaya tana da matsala bangaren ruwa za ka ga an kawo safiya shi kuma jiwariya ce ta kuma jiwariya ba tauzi bane ba tsakuwa ba ce ba ta yi wanda nan sallah sama ya huta ya barta daga gida ya dawo bayan wallaha shi kuma ya barta tun sallah asaba za shi asaba ba tana zakar sai ka ce mata mazilta ala halati farqtuki alai tace na'am yace yace mata laqad qultu ba'daki arba'a kalimat salasa marat law wuzinat bima qultu منذ اليوم lawzinatuhun abin da yau kana juwariya ce cewa manzana ya huta tun daidai sallar asuba ya barata tana tana zama a wurin da ya dawo bayan wallaha ya sako ta a wurin azumne yace kina nan inda na barki tun farko hutata tace ina nan sai ke ce mata na hudu wasu kalmomi guda hudu so uku bayan mun rabu da ki a bayan ki wannan kalma ta wa hudu so uku inda aka auna da abin da kika yi ta yi tun daga asuba wannan har yanzu tun sallar asuba wala yace da wannan kalma ta guda hudu so uku za ta rinjayi wannan kalam abin da take ta yi na azkar wannan azkar ne shine subhanaka subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi shine hudu su uku ya cin azkar kan sahi to nan ya ga wata ruwa aka ta sai annabi safiya ce ya barta ya sako ta da tsakuwa tana san azkar ruwa safiya bata inganta ba wannan ce ta inganta ta juriya a takaice dai hannun sai abin da ke annabi ce manzo Allah karara shi yayi kamar da ke ruwa ta Abdullah bin Umar cikin ashabu sunan sun ka ruwayar manzo Allah kana ya kilbe mini annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirga azkar kishi da hannun shi na da hannun ma kuma na dama kuma ya umarni ku yi da dama ku yi da hannuwan ku yi da hatsotsi suna muku shaida gobe kiyama suna magana suna muku shaida haka kenan shi dai illa dalilin rashin samun wannan madogara mutane a yau malamai gabata suke wansu ce ba a yi wasu ce ana yi da da samun usulmin suna ce ana yi amma gaskiya babu asar ingantacce da ka dan wakuna abin da ya lahiya gane manzo Allah da ya tsaye kuma ya ce ku yi da ita kuma ga amfanin ta ce gobe kiyama za ta maka shaida ce din an samu cikin wasu irin su usulmin suna ga haka ba da yi bane ba amma da gaskiya abin da ya yi abin da wannan kowa san abin da ya yi ga yake da ya tsaka don ga dalili na samun shaida gobe kiyama kuma ta matamai gobe kiyama kuma sunna ta manzan Allah haka yake wallahi ala na'am malam sai wani shi kuma yake tambaya cewa bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku ta wai mutum ne ya yi sallah ba tare da alwala ba amma da mantuwa wai yaya matsayin sallar tashi take sallah ba da alwala ba da mantuwa to sallah dole sai an sake ta duk lokacin da aka tana za a sake wannan sallah sabuwa ful kuma sallar da kai ba a ita za ka sake ko sallah na wuce sai ka sake ta akwai bambanci yan wasu sallah da arwala babu arwala da maganar sallah da najasa a jikinka in sallah ce kai da najasa a jikinka akan mantuwa dan daga ba ka gani wannan akwai tabbataccen magana cewa baka sakewa baka sallah ta yi da a wanke saboda gaba duk da fi malikiya suna ga mustahabi a sake su ma dai ba farilla bane ba a takaice dai inda kai sallah da nisa a cikinka ta huce shi kenan amma babu arwala to dole sai an zo an yi arwala an sake wannan sallah da ta huce wallahi
na'am to sai wani shi ma yake tambaya cewa Allah shiga ta mala bayan sallama ya ta alheri yana cewa wai menene mafi amfana ga mamaci abinda zai amfani mamaci menene
to mamaci babban abin da yake amfani shi addu'a wanda babu saɓani kan isar da addu'a ga mamaci ko ɗan uwa ne ma'ahi ne in mene ne kuma idan misali an san iya magana cewa idan ɗan adam ya mutu komin shi ya yanke daga cikin abin da yake samun shi a akwai walidin salim ya da'o lahu ɗaya na ƙwarai da zai maka addu'a kenan wannan shine abin da babban abu addu'a na dan ruwa ta tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam iya cewa gobe kiyama za a daga ma bawa daraja a gidan aljanna wannan daraja da ya samu lokacin mutuwar shi bashi da wannan daraja bayan ya mutu ya samu wannan daraja sai shi kanshi abin zai shi mamaki zai ce anna li hadha ya rab ya ubangiji daga nan samu wannan matsayi nawa ya bashi labari bi istighfari waladika lak dalilin neman gafara da danka ke maka hakenan nan iya bukata in wa kan mata da ma'aihunmu na yin addu'a gare su alama gafir li abi misali babanka ne alama gafir li abi alama gafir lahu rahamu alama gafir li abi baba ka ce alama gafir li ummi alama gafir lahu rahama uwaye ne duka biyu alama gafir li walidayya alama gafir lahu rahama wannan shine kai tsaye yake kai wa ma'ahi kuma Allah ya daga mai daraja da bashi da lokacin mutuwa kina shi da cewa koda ma'ahin ga ya mutu zaka ci gaba da mai da'a zaka ci gaba da mai biyayya da mai hisani na aika mishi sakamako na aika mishi addu'a bayan ya koma ga Allah kenan bangaren bangaren kuma ayyuka na alheri ba abin da yake kamar gina rijiya yan wa a yau za mu ga wani abin mamaki duk da yanda muke da masu mawadata masu kuɗi amma ka ga da wuya ka samu mai kuɗi ba ca babu ban za shi wani gari ya gina rijiya ce wannan tawa ce ko ta babana ko ta uwayena ko ta wani saboda ba a sa masa ba a ka ba su fahimci ba riba abin kurin abin da aka sa malaman suka sa musu su malaman amanin suke a kurin ka kawo kudi amma baban ka fida'u ka kawo kudi amma uwa ka fida'u ka kawo an game tambaya a ina samun fida'u ba inda zai gama kan manzo Allah yayi kun mulki ne wani ya mulki zaka zaka kun da hikaya ta mulki ta aka kawo fida'u ba manzo Allah ba ka ce kawo fida'u kun wani wani ne wai mulki ga zaka zaka kun shi ya mulki gashi nan dai to amma kaga yanzu ga abin da yake tabbata ba za su karantar da masu kudi masu hali ba da abin da zai yi amfani babu shakka kan shi gina rijiya ga ma'aiwa sai da kuna ba su kudin fida'u kurin a ba su a dafa musu waina a yanka musu ragowa musu fi dawo a ba su kudin watiya shikenan alhali ga abin da yake gangariya yi amfani ko gaya wa masu kuɗi su taimaka ma'afansu su yi abin zai amfani su gangariya ku rijiya idan ka gina da man zana sa'ad ibn mu'az sa'ad sa'ad ibn ubada take sa'ad yawa annabi ya rasulullah baba ta tare su me ga kamata a mata nan saka annabi ce sukin ma shayar da ruwa shayar da ruwa na ma'ana nan sai a ce ai horo horo na mutuwa shi aka samu shi manzo Allah iya karantar da sa'ad ibn mu'az ya gina rijiya ga mai hunshi ko anan kuma haka sa mana kurin yin horo horo da horo horo ba laifin ai sadaka amma dai ya ke dauka abun kunnin kai horo horo ga mai hunka shikenan a kana da hali gina ma uwarka rijiya gina ma ubanka rijiya Allah kai musu ko duka biyun Allah kai ma wannan rijiya na gari da ma'aikana wannan duk wanda ya sha ruwa cikin wannan rijiya Allah zai sa wannan lada a cikin mizanin babanka ko babanka ba su koma ka Allah yawa me wannan da Allah me wannan abin alheri gangariya yanzu ga zan ka rijiya 100 a karkaran mu gomiya tara da tara wani daga can larabawa ko saudiya ko kuwait ko ina ne zai aiko amma baban shi ko uwar shi kai kana nan a da magaran ko a Nijar wani tsallako daga san waje kai kamar wani abu ne ta tsiniya haka ne su sun san da malaman su sun karantar da su da muhimmancin gina rijiya kaga dan shiga karkaran mu in kaga rijiya 100 da ta danwa zaka mafi yawan ta 99 ta hoto kan larabawa su sun san ladan abun su je kauye su ayi kankare ayi famfo ayi wane ne su sun san ladan da yake cikin gina rijiya suke neman wannan alkhairin ya su turu a gina muku anan to me yasa kai ba kai ba kana dama kai wata rijiya miliyan ne bata wani wani wuri miliyan bata wani wuri miliyan biyu ko nawa ma iman ba yunka ne mai gare shi bayan ka mai ma'ahi yan wa a yau ma'ahi mai bari bayan kuma Allah kamar diya in waye na imanci da kai har abu da ɗan kai mancika har tashin kiyama ɗan kai mancika amma in waye na yi mancika amma ɗa bi mance ma ihunci ɗa na ƙware ɗa na gari haka in wa a yi ƙoƙarin karantar da mutane abu mahi amfani a tambayi da kai ga ma'ahi ɓangaren addu'a ta bayan addu'a ɓangaren kuma aiki yin sadaka ta gina rijiya na ga ma'aihuwa duk da ce da abinda kama ma'aihuwa kan saka Allah kai musu amma abin da ya yi ka gina musu rijiya Allah taimake mu gaba ɗaya.
Amin na'am malamin shi ma yake tambaya cewa wai mutum ne bayan ya sallah sai ya ga a jikin kafashi akwai wurin da bai sa ruwa ba bai mana lama wai ce a matsayin wannan sallar tashi take to shi maganar lam'a shine wani wuri ko a kafa ko a hannu ya ka wanke gaba wani wuri ruwa bai taba ba wanda lokacin da ka gan shi za ka dawo ka wanke wannan wuri duk da maganar ruwa ya sake sallah abin da ya sake magana ka sake sake ba sake ƙara gaba ɗaya a akwai za ka wanke wannan lam'a kuma ka je ka sake wannan sallah da kai da lam'a yin sallah da lam'a wani wuri ku ba kamar ka sallah babu arwala ne inda babu sallah babu arwala haka da lam'a wani wuri a jikin ka ruwa bai taɓa kai arwala kai sallah ba ka wanke wurin ba ya kai sallah to babu sallah sai ka dawo ka wanke wannan wuri an ka gyara shi kuma ka je ka yi sabuwar sallah Allah sa an gane Allah wa'ala.
Malam sai wani shi ma yake tambaya cewa me ya fasarar mafarki ya ne ake fasarar mafarki me ya matsayin fasarar mafarki to an ma fasarar mafarki kuma muna bayani ba muna inkari ba ne ba ana fasarar mafarki an samu manzo Allah yana raye ya fasarar mafarki haka abin da ya sa muke magana yan uwa muke kamar aka tafi bin ba da amsa mafarki shi fasarar mulki a yau wani abu ne na lalime babu katkan shi an samu lokacin wasu magabatan sai ibn sirin suka yi fasara a dace aikatari wani abu wa kana abin suke hudi to kuma su kansu masu wani abin ko a yanzu masu fasarar mulki ba kurin ba na mulki na ga zumuwa kaza ne na mulki na ga gida kaza kaza ne na mulki na ga suna diba wani yanayi da kai na mutumin da matsayinka sauransu ya maka fasara ta mulkin naka yanzu misali malami ya bada misali za ku gano abin yanzu misali sai balarabe jo mulki ya ce ya ga wata mace baka fasarar za a mishi ya ce daban ce kai daman uwarka baka ce fasarar daban ce kai ganin baka wajen ka wani abu wani abu sabo shi kuma ganin baka mace wani abu da ba wajen shi akwai wani abu da yawa da yake sakawa daga mutum zuwa mutum saka don haka yake da wahala a yau da mutum ɗauko littafin mulki ya ke ta ba kwashe kwashe ta gaya maka wani ba shi ba kai ta gaya ya cika ma kai ma ya tara ma hankali wani ba shi ba dan gaskiyar magana a yau me yasa manzo Allah yana rayu sallallahu alaihi kusan ban sallah asuba iya zuwa ya ce kuwa ya mulki anan bai masa fasara manzo manzo ne Allah Allah ya sanar shi lamarin gaibu ba dai bane da kai dan iya da rai ruwa na ka bukhari ka ruwa ma Abubakar Siddiq radiyallahu anhu annabi wani ya mulki zai ba annabi labarin ya mulki kaza sai abubakar ta rasu Allah kamar mai fasara annabi ya kyale shi fasara ya kare fasara da kaga kaza kaza ne da kaga kaza kaza ne duk da ya kare kaf fasara shi wannan matsala yana raye kuma abubakar siddiqu ne nan ba na harko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma abubakar siddiq asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan abubakar fasara ka ka samu wata baka samu wata ba kuma bai gaya mashi wacce ce saman kuma idan abubakar siddiq a gaban manzala ya yi fasara mulki wata bata zo daidai ba ina ga kai a yanzu shi sa hanya mahihiciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ya karantar da al'umma shi mulki iri uku ne yace akwai mulki na gaskiya daga Allah akwai mulki daga shedani idan ta rama hankali akwai mulki na abin da ranka ke sakawa to wannan a yanzu wani wari da da naga kaza a ce ma kaza ne shine matsala a yau shi yasa sai karantar da mu cewa wanda ya mu mulki kai mulki wani mai tada hankali ko kana shan kashi wani ka mutu wani a shaƙe gana ba dai na bala'i in kai annabi ce idan kai mulki da ya tada ma hankali yace daga ka warka daga barci ka karar ka yi tuhi su uku bangaren ka nagun ka karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim tuf a'udhu billahi minash shaitani rajim tuf a'udhu billahi minash shaitani tubgatuha shikenan yace wannan mulki bai cutar da kai da komai shikenan yace kuma kaga ga kowa haka yace kaga ga mu kowa ka sha kashi an shaƙe ka an binne ka da kela kana ihu ka ga mu bacin ka alaikum kurin kai ta'awuzin ka so uku shikenan annabi annabi ce kaga ga mu kowa mulkin mulkin yace amma kai mulki na alkhairi to wannan ba lahi ka ga masoyinka na mulki cikin aljanna cikin kuɗi dumu-dumu ko ina ga sana cikin wani gwamnati gida wani abubuwan na jin daɗi dai sai kai fata Allah tabbatar da shi annabi ce babu da ka gaya masoyinka to ka ga wannan karantar ta ta manzala mana wannan karantar da annabi sallallahu alaihi manzala karantar da al'umma shi wannan karantar ta kowace daɗi ta ba kanka ba ka ba kanka wahala ka je ka gaya mashi mulkinka yana fasara da ba ita ba ya tada ma hankali kuna ga fasara manzo Allah ta da mulki kamar tsuntsu ne yawan fasara yawa yawa da daidai nan didi dan wannan malamai suna yi amma sun da abin neman kuɗi amma mu mu ce ba an samu masi amma a gaskiyar magana ga hanya mai ciya kowa ya zai ga maka wallahi bashi garanti ta alama ce iya tsammanin kaza ne to ga abin da ya garanti in mara kyau ne ka ta'awuzi ka towa shikenan in mai kyau ne kai wata Allah tabbatar da shi ba shikenan ba Allah ya shirya da mu amin malam sai wani shi ma yake tambaya cewa me falalal zuwa ziyarar gaya da marasa lafiya.
An wa ziyara ta ganin mana lafiya abu ne kware mai girman gaske labin ka a kada ta bane ba. Annabi sallallahu salama ruwa cikin sai musulun yana bayanin cewa duk wanda ya huta zuwa ganin mara lafiya kamar iya cikin wata garka ce ta aljanna iya caran iya. Wata ruwa ta Imam Tirmidhi kuma ruwa ta tabbata yake ba an zarafi labari cewa man ada maridan gadawatan ko man ada musliman man ada musliman gadawatan wannan ma'ana dai ruwayar cewa idan musulmi man musulman ya'udu musulman gadawatan ba wani musulmi da zai je ganin wani musulmi bai lahiya da sahi gadawa ko guduwa shine lokacin bayan sallar asuba zuwa ma'ana hudu wa ranar shi dai kwace da sahi kurin ya ce illa salla alaihi saba'un alfa malakin hatta yumsi tun daga sahi kai je ganin wani lahiya a gida ne a likita ne manzala ce za a sa mala'iku dubu saba'in suna maka addu'a har wunin ga hawuni hammari ce yanwa kan wata fadala ta huce wata kai ga wannan ko ta huce wannan mala'ika fa kai za a sami malami ma na kwarai na Allah malamin kwarai gama addu'a tunda sai ai kasan gaca ba to ba malami ba wani bashi da garanti mala'ika na Allah mala'ika kun ba ɗaya ba mala'ika dubu saba'in za su rika maka addu'a har zuwa malice tun daga sahi suna maka addu'a kuram ka san wa kaca ba haka yace idan ka je ganin musulmi da malice mala'ika dubu saba'in suka maka addu'a har garin Allah waye kuma lalata wata fadala zan ke nema wata ba wannan ba kenan kaga kwarai iya da muhimmanci zuwa ganin mara lafiya ka je kuma kamar addu'a irin su ka ɗora hannun shi a saman jiki hannun ka saman jikin shi ka karanta bismillah ka karanta asa as'alullah al'azima rabbal arshi al'azimi an yashfiyaka kawa bakwai as'alullah al'azima rabbal arshi an yashfiyaka an yashfiyaka wannan an namiji ne mace an yashfiyaki wannan shine abin da zaka yi kamar addu'a kuma ka samu lada Allah taimake mu kenan yan wasu gane muhimmancin zuwa ganin marasa lahiya kwarai iya da fadalar gaske
to mala wannan yake tambayar cewa wai eh ma'anar sunan muhassin yake
muna gama kuma gana suna fana ba fa'ida ta mai muhassin muhassin mai kuma muhassin akwai sad akwai sin kuma iya kan kanta ma ba yawa muhassin mai kyautata muhassin akwai a ce masa misal ganuwa misali ya dace da sin kusa da ce wani la'ala wani ba ce na gama kuma misali tambaya suna mami ma'ana shi biyar da suna da bai mugu ma'ana na gama kuma misali ne suna ilyasu ya kamata mai suna mamanin suna ilyasu nan ce Allah mun sani ba me ma'ana na sanar ma'ana ma'ana ilyasu na zaba suna wani alimacin an da ma'ala kuna shi ke nan kuna me ma'ana musa daga mu daga ma'u daga sa daga waye kurin musa suna da ma'ala ne wannan ba ta fa'ida kuma nan ya dace da irin harfin da ya zo sa da sin ma'ana ta kan saba
to abu turabuwa
ka ji donu harfin asalin abu turabuwa alkunya ce sai da na ali a nan sallar salama ya zo gida alibe nan alama ya samu dan hushi ne ka samu mace da miji shi da fatima sarayuwa ce kowa akwai kowa sabai akwai matsala yan uwa sabai ba mala'iku bane ba yana ka samu matsala tsakanin kai da matarka haka sabai suke samu manzo Allah mai samu ba sabai ba sayyidina ali sai matsala shi da fatima shi fatima radiyallahu anha manzo Allah kan ziyara annabi ya lokacin ce ina yake nan tace ya wuta annabi ya nemi neman shi a masallaci ya cikin kasa su kan su a cikin masallaci ba ba mata tawana ba komai ya ci kasa kurin ya mai shi ma na rabi saman kasa ne ya iya cikin kasa sai manzo Allah ce mishi kuma ba turab kuma ba tashi ba ba turab kamar alkunya ce baban turaban kasa wannan alkunya ce baban turaba kasa kurin ce baban kasa suna kawai karan magana ne daga don ba ta fa'ina tambaye mai ma'anin wani suna abu abu turab ba suna ba ne ba eh alkunya ce
to sai wani yake tambaya cewa bayan kuma ce lakabi shiga ne bayan su jada kabli wai ana yin tahiya kuka
wannan ma'ana tahiya akwai ruwaya wadda ta kawo tahiya a ba'adi to amma kamar da habibu mundur suke cewa ibn mundir ke da gana yake cewa maganar ruwaya ta yin tahiya a sujud sawi hadisi ne munkar mana hadisin bai tabbata ba kuma haka yake ta wajen mai malaka ina san ibn albar ne sauran suna ga cewa ruwaya tahiya ba tabbata ba kullun za a sujud guda bi a sallama shine abin da ya tabbata wallahi wa to wannan yake cewa wai iya so a yi bayani kan wai tambayoyi takwas wanda ake wa mamaci wai kuma wai idan mamaci mutum iya da gemu za a aske gemun ne ko kwa
wannan tambaya ce wannan wannan kuma izini kana wani magana ta mata ma tambaya ba su fara ta magana ta tambaya yo an ta gashi ba ake aske maka lahira balle magana gemu kuma wanda wannan abin da izini suke da addini kuma ba da magana tambaya ba wata fa'ida shi yasa ne je izini shi kuma
to sai wannan yake ta iya so ya ne bayanin kan nismu sha'ban
nisfu sha'ban yan uwa kullum muna magana cewa sau da yawa yin laifi zai zama laifi bai kahurta ka amma ka izgi sunna za ka iya kahurce ma Allah ka gan zo na magana kawo magana wa aski gemu a lahira wanda a nan duniya ma an hana ka aski kuma la'aika zai aski kowa zai aski maka lahira
a nan ne yake cewa yau abin da ya zai aski a mutum gemu bayan mutu wannan dole izgiri ne kunna ba izgiri ne ba tambaya ba ta abu ba mu za a aski maka a cikinka duk da magana wasu na ka cewa ma hatta da aka cewa kan hurci mamaci ba a mai wani kamarci ba a taɓa alhumar shi kun ya mutu ya mutu da kun a wanke shi a ƙare ba na abu da wani wurin gyaran gaba ko gyaran gaba bai ba zai magana aska gemu ba abu kuma ne tambaya da musamman tambaya ta yara zaki wadda musamman muke ne tambaya ta kwasa ba wannan yadda yayi nemo ana inda wani gama ya gama shi ina ganta
to sai wani shi abin da ya tabbata cewa ruwa yi ingantattu ana ma tambaya cewa da farko ubangijinka mutumin kwarai Allah zai ba shi damar mai da amsa rabbi Allah amma tambaya akan annabinka addininka wata ruwa ce me musani yake game da wannan mutum kana mana magana magana sannan musani yake game da addininka sauransu amma ta tambaya takwas ni da musamman ruwa ta inganta kan haka wallahi alam
to sai wanda yake cewa wai salatu tasbihi don lokaci ne yake yin ta duk lokacin da ake nafila ana salatar tasbih
to wanda yake ko tambaya salatar tasbih haka zaka ga maza gade
eh tamb- eh, mai tambaya na gaba yake cewa wai menene maganin wasiwasi ta'awuzi yawan ta'awuzi ka rika karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim manzo Allah akwai daya cikin surkan shi mijin Zainab ina ga bin Abdul As ne ya zo ya ce ya Rasulullah shaitani kan bujuro mu a sallata amma da inda nake yace in kaje wani abun ka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub ka tohi ka towa a bangaren ka na hagu sau uku yace yin haka in kana haka Allah zai baka lafiya kuma yace wallahi haka na rinka yi kuma Allah ban lafiya wannan ko a sallah ko a wajen sallah abin da ya dame ka a uzu billahi min shaitan tub ka to wanda ce maka a sallah kai tafi annabi ce a tuwa kamar baka fala ma shi isa ka hira ai akwai tub akwai ta da ba hidai a wani ne annabi ce ka tuwa ta wali taful annabi ta wali taful an sari na haka ne ka kaba kanka wahala wannan wannan kenan sai kuma misali duk abin da kai na ibada in ya huce ka koma baya yanzu misali kana arwalla ka zo ni kahuwa an yako na wanke wani wasasin an yako na wanke hannuna an yako na shaye kai kurin ka shafa ka ci gaba ka koma ka bar koma baya kana ake da waswasi in kana bin waswasi to ya barka kuma ibada da ka bayan ka kai sallah an yako an sallah ta kaza na kaza kurin ka yi an yako na tuta to ba kai da ba in kuwa kai da kaji da karakara annabi ya ce ya cewa idan mutum ya sallah shi ne yanzu yake samu shi an yako ka tuta kuma ka tuta ba manzo Allah ce kurin ka ka bar sallah ma yace sai kaji kara karara ko ka ji tsami karara ba aiki da shakka da wannan shine kiran ka hasa aiki da waswasi kuma kaga ta'awuz insha Allah Allah Allah zai baka lafiya bi iznillah to wanda yake cewa wai menene roman mai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk- duk dare kowane dare an wa wa annabi salati duk lokacin duniya kana mai salati illa lokacin da yace yanda yayi wannan juma'a ko daren juma'a wannan shine wa annabi salati ba haidare ba duk lokacin da kana kana annabi salati shi maka wannan dama dama sai da kana annabi salati abu ne mai kyau wa annabi salati ba shi bai yawa Na. wannan yake cewa wai iya so a maimaita mai wankan jaraba
a samu ruwa mai sunan ruwa a sahani ko a daro ko a ko a kasko ko a famfo kurin ba kaka aiki da kasko ne ko daro ko famfo ko menene kurin kai aiki da abin da ake yanda ake wanka ana nema da farko a wanke hannu bakin wuyan hannu kuma idan ka ce niyya ba ta da wani karatu niyya ba ta da wani karatu na musamman illa karatu a koya maka ita niyya kurin zaka kudurta a ranka zaka yi wankan janaba da ka zo da ka zo mana shine a ranka niyya da abin da ka dauko har a cikin wanka ne ka dauko ruwa ka wanke hannunka ko ki wanke hannunki bakin wuyan hannu sau uku an ka wanke hannu bakin han- wuyan hannu sau uku bakin fonye kenan sai a wanke al'aura da kyau sau uku wannan an wanke kasamta kuma wanke al'aura a mata wanke da ba sai an dawo ba cikin wankan ne a wanke al'aura an gurin taba al'aura ya wanke daga cibiya zuwa guyo ko ina a wanke haka ayi wani ya zo a yi arwala irin arwala ta sallah ta yau da kullum an aka yi arwala ta sallah cikakka shi ke ya zo a ɗauko ruwa a zuba a ka a wanke kai su uku da kyau bayan wanke kai su uku da kyau kuma a ɗauko ruwa a ɗauko ruwa a zuba ƙasa wuya abin da ya ƙasa ɓangaren dama a wanke har ƙasa ɓangaren hagu a wanke har ƙasa inda aka wanke arwala ba sai sake wanke ba wannan shine a takaice kurin wanka na- na janaba haka haka wankan janaba ya ƙare kun ya je a sallah ma ba sai saba arwala ba Na.
wallahi wa'ala.
wannan eh, ta yi wai ko ko- ko ta ta yi ta azumi tana so a ga mata lokacin shan ruwa shan shan ruwa idan rana ta faɗa kuma idan rana ta faɗa ake shan ruwa wannan ranar mutum dai a nan gaba kawai ko a rana da rana da kada rana illa in suna ne bangare na lokaci na na mantar eh, daidai zuwa kare shida da rabi haka da minti takwas za a sha ruwa kenan kaman za a ce bakwai ba ashirin ko ba ashirin da biyu kai ana sha ruwa don shi ne kuran Na'am.
kuma sahurci ya tsaida zuwa da minti goma a ce an tsaida biyar da minti goma a ce an tsaida
na'am to malam sai wani shi ma kuma abin yake sa- sauyawa yake kullum Mm.
tambaya game da nafila ko kuma in ce qiyamul layl ko mutum ya iya bude qur'ani ya ya dauka ya dinga karantawa ya qiyamul layl da shi to wannan magabata suna da maganganu akwai masu ganin za a iya yi akwai masu ganin cewa a'a manzana sallallahu sallama ya raya dare da aya daya ya tabbatar masu habin da raya dare da sura ɗaya ta ƙurani kai ta maimaita ba me yasa ka ba kanka wahala ya ka ɗauko ya ka ɗauko ƙurani kan ta ba kanka wahala kuma ka san ruwa ƙurani ka abu da rewa ya ka rage da yawan siffar sallah to shi da abin da ya yi kone mutum kamar da Allah ce faƙar ma ta sanar da ƙura ka karanta abin da ka iya kone mutum kana iya maimaita aya ɗaya ka ta maimaita aya ɗaya ga wani sahabi ba duka daren yana su ta ikhlas kuma annabi annabi kuma tabbatar mai da abin da yi ke mai wani ƙoƙo ana kanka halar qur'ani kun karanta abin da ka zama mai ta kuna shine kun abin da yi muka ci abin da yi karantawa ka karanta abin da ka iya shi yi tamam kada ki mun ta ɓaci dan akwai masu ganin ana yi illa kun abin abin da yi
na'am to sai wata biyar Allah take tambaya cewa me matsayin mutumin da yake ko makwabtaka da wanda yake baya cika addini kamar sallar asuba ma kawai sai wajen karfe goma na na rana ta daga ma wajen karfe goma ta kwana zai yi to wata ka ake da kwataka da kauri da kauri ma kudin da kauri ma ana kwataka ake da kauri ma ana kwataka kuma aka ce ka kyau da shi ba ruwanka da shi ya iya da haƙƙin kwataka illa a ce yana abokin zama ne kamar nasiha kwana shi ne kwana kamar nasiha amma zaman shi rashin sallah shi bai shafa kai illa kai abin zai ka rashin nasiha shi zai shafe ka kamar nasiha ka ji hankalin shi bangaren kulawa da addini da hadarin barin sallah lokaci huta shine kuran Allah ya sai kuma wanda yake da gulma yake gulma mai matsayin shi to gulma a larabci annamam annamimi kenan annan sallallahu alaihi wasallam annamam la dakhul jan la dakhul jan annamam bai shiga aljanna annamimi annan sallallahu alaihi wasallam saboda khatarin annamimanci din da Allah yake sitirce muta bayi amma Allah ya gwada ma manzon Allah azabar wani ya zo huce ta wani makwantai sai manzo Allah ke cewa kun ga wannan makwantan guda biyu yace ana masa azaba akan wajen mutane abu ne mai karami a mutane amma abu ne mai girma iya ce fa amma ahadu man fakan yamshi bin namima dayan su abin da yasa ake mai azaba har aka je da annabi sallallahu alaihi wasallam azabar da ake mai a cikin kabari yace lahin shi iya yawo da gulma cikin mutane an gulma ka dauki labarin wannan ya kai mun zai bata mutane ya bata zamantakewa shine a ce annamimi annabi ta kun bi shiga aljanna kenan iya da hadarin gaske annamimi ana fata ya tuba ga Allah kafin lokacin shi Allah taimake mu
to mana wannan yake tambayar cewa wai ya ji an ce duk a majalisi wai ana ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati to sai da ya ga ma eh, mutanen ya suka ce wai a ina ya zo a wannan abu a sunna sai ce to wai zai iya yi a zuciye shi ko wannan mun bada amsa za kanta mun bada amsa kanta zai ba ci aka yi umarni a yi ba kuran dai an bayanin wanda ya zama a wani majalisi bai ambaci sunan Allah ba bi ma annabi salati ba ka ce a ta aka kai umarni kowa ya salati goma goma ga annabi a shi ci aka wani biyu ba kenan wannan ba matsayin fadakarwa kana yi ba ba ka da umarni ba ana fadakarwa ce nasiha ce ana wa annabi salati a majalisi ana ambatan Allah annabi ta duk wanda ta shi zauna a majalisi bai zauna bai ambaci Allah ba bai annabi salati ba ta ta shi ya warin gawa kenan abu ne mai hukuncin gaske a zakatin goma annabi salatin don da kai abu ne mai kyau shi dai ɗayan ka samu ba a cewa ka tashi kana wari ko da a zakatin kai mu kawo da da ake ta kafaratul majlis ta subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh mun karanta ta dazu
sai wannan yake cewa wai in za a huce ta makabarta me ya kamata a yi ba ba da huce sai an je makabarta dai abinda yake nasu hadisi an je makabarta ne za a shiga assalamu alaikum ahlal diyari min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu lana wa lakum al-afiyah wannan ka yi addu'a ga dukkan ahlul qubur ka ga ka ci addu'a daga ahlul qubur ba wannan kama dukkan ahlul qubur addu'a assalamu alaikum ahlal diyari min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alu lana wa lakum al-afiyah shikenan ka ko addu'a da cin gabari
na'am bana sai wani yake tambaya wai mace ta iya yin alwala ta yi tana da janaba ta yi sallah
yan uwa da janaba da haila ba ba alwala ai sallah hagon dama da janaba ana iya taimama in babu ruwa ai sallah amma ba a alwala ko da ba iya aiki da ruwa ko ba ba yin alwala ayi alwala da janaba ai sallah taimama ake an har babu dama ta ko babu ruwa ba a alwala da janaba ai sallah amma ana arwalla a kwanta a yi barci ko a ci abinci ana arwalla a sunna a ci abinci inda janaba amma ba a arwalla da janaba a yi sallah sai dai a yi taimama kuma haka mai haila ba ta arwalla kwata-kwata balle magana taimama inda jini ya kare ne babu abin wanka da za ta taimama ta yi wani abu daban ta ibadarta na'am
na'am mala sai wani yake tambaya cewa shi ya zamanto mamu ne yake bin sallah idan akwai kuma masallacin ladan kin yace baya kugawa da aka yi ruku'i aka yi sujjada da shi bai ji ba an taso har suka taso suka yi karatu aka yi ruku'i aka yi sujjada da aka taso tukwana he ya tashi wai ya ne matsayin sallar shi to da ina gani abu ne mai wahala inda yake hudun sai dai in iyawa da gida ga sallah ko to shi dai ta yi To shi dai a takaice- tilla dan haka hatta wa kana wannan raka da ya kabarta ya bi su kuma abinda aka yi na baya kai da sahi abinda ya huce kai ka ciko sun abinda masu sauran sallah shine kullum za ka yi za ka ciko abinda ya masu saura wannan raka da ta aka taso baka same ta ba bayan taso daga rukunin ta ya ka ya ka taka kambacin ta daga baya bayan sun sallama wannan shine illa irin wani yan wa ko da ba a ba a sake ce ladani na- na na tabligi na isarwa inda limamin gobe daga murya to lazim a samu wani wanzai daga murya ya gaji da yan baya ta ana son a ga jin motsin liman kene ga daga kabara ana ji wani liman kin ba jin tashi nan ba lahi bane ba wani ya daga murya ko da ba ba wani ladan ba kowa a cikin sai yana daga murya sanar da yan baya liman ya kabara ko ya taso haka ya kamata a yi wallahi wallahi na amma sai wani ba Allah shi kuma ya ce yana jin daɗin wannan karatun da kuke kai maka ma wani dadi ne kan su kai ta shi ne je aka To, jaka- bayan haka ya ce iya da tambaya da Eh.
wai shi wankan janaba ana mishi ana mishi karatu shi na hudu da ce wankan janaba bai da wani karatu sai karatun koyon shi ba abin da ake karanta a ce addu'a kaza a wankan janaba bayan karanta akwai abin da ake rubutawa wasu littattafai da ake rubutawa wanda aka yi musulci musulma jimjin wadda ne mujimun ne cikin nan cewa ya za ka ce na waitu lugusul janaba ta fara da rafa wal hadas a kabar al'asagar wani malami ya rubuta- rubuta na abubuwan bai da asali wani a cikin sunna a ce ga inda ya zo ya yi kayan lafazin su- su- niyya niyya ba ta bukatar lafazi dama dama a cikin aikin haji nan da shi ma ba ka kudurta niyya za ta rabai ga lawan hajjar amma niyyar sallah niyyar arwala niyyar wankan janaba ba bukatar wani karatu za karanta ko wankan janaba yi illa karatun da za a iya koya maka ya ake wankan janaba ya ake wankan haila kurin shi ne eh
malam wannan yake tambayar cewa wai wanda baya sallah ya lokacin da ya ga dama wai ya addini shi yake ba shi da addini shine yake cewa wai shine yake cewa yanda ya rubuto ne wai kariko sal ka- ka- kariko salati tariku Eh, haka tariku shi ne.
ya gari ya gara mashi tariku sallah shi ne ma'ana shi ma ɗaya ne ji ɗaya ne bai sadda kwanan hukuncin su ɗaya wanda bai da sallah ɗaya kawai da gangam hukuncin balle da gangam gaskiya shi za mu hukuncin tariku sallah kwanan ma'ana bai wannan bai sallah kwanan bai ya bar sallah kwanan dole kiran sallah ba a yanta a yawa a kuma yan ga dama ai ba ra'ayi bane kai matsayin bawa kana ibada shi ta sabayin su umar sai bin umar sai ga cewa sallah ɗaya gaba da gangam ka bari tana matsayin kamar kafurci ne ina ba ba wasa bane ba abu ne da aka yi ga- aka yi ka dan shi kamata ka girma abu na amma da wannan shi ne yake cewa wai da azumi an ce ba a kuskure ba a kurkure baki wai me gaskiya haka Eh, ƙarya ce na ko ku ce ƙarya ce ba gaskiya bace ba ba ba inda ka ce ba ku baki da azumi ba ku- ba wanda ya ce ba ku baki da azumi kenan ko yace in ka ce gaskiya ce a ƙarya ce babu gaskiya shi babu inda aka ce aka hada kurkure baki da azumi ko har goge baki ma na gogewa aswaki balle magana kurkurewa ko ne hira ce wani ko eh na sai mu saura addu'a kuma to ana gata lokacin sauran minti ɗaya ne ko biyu ne ke muna fatar yan uwa duka masu bukata addu'a da ta bukatan mu fata Allah biya bukatun mu na alkhairi Allah kare mu imanin mu Allah biya bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya da sa mu cika da imani amin ya rabbi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كم غبساي بان قال إن شاء الله عمارة بالسوء